إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر رانا الأربعاء sha biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin sha uku ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kaset na ɗari biyu da casa'in da uku cikin jirgin kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih abu abdullah muhammad bin abubakar al-zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne akan tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da fa'idojin da ke cikin rayuwarsa da bayani akan yadda yake gudanar da sha'aninsa da ainihin alaƙoƙinsa malamai suna jinjina ma ibn qayyim game da wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin zazul ma'adi ne a halin tafiya a inda ya je kasan makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mashi alkhairi a kafin mu shiga karatu akwai wato sako da na sama daga wani cikin ɗan uwa wanda duk kun san shi Abu Ammar wanda yake zaune kasar Makka inda yake karatu a Jami'ar Islamiyya da ke Madina yana baran addu'a a gun ƴan uwa musamman game da wata ɗiya tashi wadda ke fama da rashin lafiya sa ta cikin addu'o'inmu ubangiji Allah ya bata lafiya Allah ya sa kafara ne gare ta da iyayenta Allah kuma ya yaye mata da ita da sauran duk musulmai manya da yara masu fama da larurori na rashin lafiya da ire-iren su ubangiji Allah ya ba su lafiya Allah ya sa kafara ne haka kuma a jiya an yi mana rasuwa a nan makarantar mahaifiyar wato malam abin nan haruna wanda ake ce ma osi wato shugaban security kenan go Allah ya wafe shi rasuwa a jiya an yi mata jana'iza ita ma sai mu sa ta cikin addu'o'i mu Allah wanki ce gafarta musu da su da sauran mamatan mu Allah ya rangwanta musu Allah kuma ya sa mu cika da imani kuma kar a manta jama'a ci gaba da yau kasan nan addu'a da neman samun mafita akan matsaloli da fitintunu waɗanda suka mamaye al'umma wannan ƙasa ubangiji Allah ka yayi mana Allah ka kawo mana sauki idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami a yadda yake mana darasi akan tarihin yakin Hunayn ko yakin Autas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin tinkari kafiran Hawazin mun ji bayani akan abin da ya faru a wannan waƙi'a da kuma wasu daga cikin fa'idoji da malam ya fara fitarwa za mu tashi a inda yake cewa faslun wa fiha anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sharata li safwan fil ariya ad-dama mun ji cewa a cikin wannan ainihin kissa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ari makamai a gun safwan dan umayya radiyallahu anhu a lokacin ma bai musulunta ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato sharɗanta mashi abdama cewa za a biya shi kayan shi za a dawo mai da kayan shi faqal annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bal ariyatun madmuma madmuna lalle aro ne wanda yake abin dawowa ce fa hal hadha ikhbarun an shar'ihi fil ariya wannan yana nuni zuwa ga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'a sa kenan game da aran kaya wa wasfu wa wasfu laha bi wasfi shar'ihi bi wasfi shari'ati Allah fiha kuma yana siffanta shari'ar Allah ne game da aro wa anna hukma hadd-daman kama yudmanu al-maqsub kuma yana cewa hukuncin aro shine dole a dawo mutum da kayansa kamar yadda in mutum ya kwace dole ya dawo da shi au ikhbarun an zamaniha bil ada'i bi aini koko yana bayani akan za a dawo mishi da kayan ma'ana idan ka anshi kayan mutum na aro abinda ka karba zaka dawo mai da shi to shine ad-daman bil ada'i bi ainiha koko zaka dawo mai da madadin wannan abu kuma gani in ka anshi kayan mutum na aro abinda ka ansa ne zaka dawo da shi ko ko madadin sa sai ce wa ma'anahu an anni bamin laka ta'addiyataha ma'anarsa na lamunce maka zan dawo maka da kayanka wa annaha la tazhab kayanka ba za su kalwanta ba bal arudduha ilayka bi ainiha zan dawo maka da kayanka waɗannan da na karba ba wasu makaman a madadin su ba hada min makhtulif makhtalaf fihi fuqaha wannan mas'ala akwai sabani game da ita shin abinda ka ara zaka dawo da shi ko ko madadin sa qala shafi'i wa ahmad bil awwal al-imam shafi'i rahmatullahi alayhi da al-imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi wadannan su suka ce bil awwal zaka dawo da ainihin ainiha ne wa annaha madmuna bit talaf idan wato aka lalata wani abu to za a biya amma asali abinda ka ansa shi zaka dawo da shi sai in ka lalata ne zaka biya madadin sa dan ka ari babur ko sutura ko handset ko dabba to abinda ka ara shi zaka dawo da shi in kuma ka lalata ko ya bata ko ya salwanta to shine zaka dawo da wani abu irin sa ko kudin sa ko kimarsa وقال أبو حنيفة ومالك al-Imam Abu Hanifa da Malik su kuma suka ce bisani na biyu zaka dawo da wato annaha mazmuna bir raddi zaka dawo da abin da yake madadin ke wa annaha mazmuna bir raddi ala tafsil fi mazhab Malik tare da ƙarin bayani wanda yake cikin mazhabin Imam Malik wa huwa ƙarin bayani shine anna al-ayna idza kana mimma la yubahu alayhi kal haywani wal aqar lam tad lam تضمن لم تضمن بالتلف إلا an yi zahara kadin cewa abinda ake aro mimma la yubabu alai wanda idan ka ara ba wai zaka yi istihlak din sa ba ba zaka akwai abinda in ka ara zaka yi amfani da manfa'a ne ka dawo da shi ko kuma abinda idan ka ara zaka sarrafa shi bashin shi na kanka in ka aro kuɗi kaga zaka je ne ka batar da su ko ko ka juya su to kaga kimar su ake binka mata da ke aran gari ko daddawa ko kalwa ko gishiri a gun junansu za su sarrafa shi ne ana bin su bashi kimarsa kaga wannan ya bambanta da wanda zai ari mota ko babur ko keke za ka yi amfani ne ka ci moriyarsa ko wanda zai ari garma ko fatanya za ka yi amfani ne da shi to yin waɗannan su ne mai malayu babu alaihi wanda ba ɓatar da shi za ka yi ba kalhaiwan kamar dabba wal aqar ko wani property wannan lam tudman bitalf idan ya lalace ba za ka biya ba illa an yazhara kadibu sai ya bayyana cewa ƙarya kake mana idan ka adi babur din mutum yanzu sai ka je sai kai accident shi ko aka sace to asara ta mai babur ce ba taka bane kai mai abu sai dai in ka ga dama ka kyautata sai in ta bayyana cewa ƙarya kake yi haɗa baki kai da masu sata suka zo suka bubbuge ka suka gudu da shi can kuka je kuka haɗe kuka raba kuɗin kaga ya bayyana ƙarya kake ke ko ƙarya kake yi cewa ba hatsari aka yi ba ganganci ne kai ko ka ajiye ne baka kulle ba aka ɗauki haka waya ka aru wayar wani misali sai ta lalace ko ta ci screen to asara ta asalin mai kayan ne wannan shine tafsirin da ke cikin mazhabin Imam Malik wa in kanat mimma yughabu alayhi kal huli wa nahwihi dominat bitalafi illa an ya'tiya bi bayyinatin tashhadu ala al yace don kuma abu ne wanda ake boye shi ba a bari shi a fili kal huli kaman kayan karas wanda dama aikin shi shine a boye wa nahwi kuma kamancinsa dominat bitalafi idan ya lalace za ka biya illa an yi a ciya bi bayyanatin tashhadu ala talab sai kana da wani hujja ko wato shaida wanda yake bayyana cewa lallai an samu asara a inda ka boye din ne aka zo aka yi sace-sace ko aka yi gobara ko aka yi annoba ta ruwan sama ya zo ya yi ambaliya ko dai wani abu wanda yake ba kai ka jawo shi ba وسر مذهبه أن العارية أمانة غير مضمونة كما قال أبو حنيفة سر وأن مذهب الإمام مالك شيء إتا العارية أو amanatun ghairu madluna aro na abu wato ka bada amana ce wadda ba a binka bashi akanta in ta lalace amanar da ka karba aka yadda da kai ta isar illa annahu la yaqbalu qawluhu fi ma yukhalifu sahih la yaqbalu qawluhu fi ma yukhalifu sahih amma ba a karban maganar shi mutumin da ya karba din idan maganar ta saba da zahirin abin da ake tsammani فلذلك فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه da kai raba tsakanin abinda ake afwan lazina ce abinda ake talab ake ma yugabu shine abinda ake boyewa kuma la yugabu alai da wanda ba a boyewa wannan maganganun su suna nan a cikin al-um da Imam Shafi a mujalladin ta na hudu da mudawwana a cikin juz'i na goma kulatar magana shine idan abu wanda a ɗabi'ance ana koye shi dama shi aro ya bambanta da ainihin wato bashi shi bashi idan an baka zaka sarrafa abin da aka baka shi sanda ka tashi biya ka biya kimarsa amma shi aro ana karban shi ne asali dan manfa'a to akwai abin da in ka ara a dabi'ance kana iya ka boye shi dukiya ce wanda ake iya boyewa ba za a gani ba kaman sarka misali ko ƴan kunnaye na mata wanda sukan iya boye kayan su kaga ya bambanta da ababen hawa sani a ce raƙumi ne ko saniya ko mota ko makamantansu to waɗannan kaga su ana iya barin su a fili kowa na ganin su wanda ake ana iya ɓoyewa idan aka sace ko ya lalace to ya nuna cewa baka baka adana shi yadda ya kamata ba to da zaka biya wanda ko ma a fili ake barin shi ko kowaye ya aje shi ana iya a sace sai ce wa ma'akhadul mas'ala anna qawluhu sallallahu alaihi wasallam li safwan bal ariyatan madmuna hal arada bihi annaha madmuna birraddi aw bitalab inda ake magana akai mahallin tattaunawar shi ne shin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ma safwan za a dawo maka da ita shin yana nufin za a dawo maka da ita take muku za a dawo maka da ita idan an lalata aw admanuha in talafat idan sun lalace makamanka zan biya aw adman laka raddaha ko kuma na lamunce maka dawo da su wa huwa yahtamil al-amrayn wa huwa fi zamanir raddi azharu islat awj yana iya daukar duka ma'ana guda biyu ma'ana cewa na lamunce zan dawo ma da kayanka kar ka ji komai ko kuma ma'ana cewa in har sun lalace zan biya ka ya ce duk wannan zancen na iya ɗaukar ma'anonin guda biyu amma ya fi ɗaukar ma'anar cewa zan dawo ma da kayanka na lamunce zan dawo ma da kayanka wannan ya fi fita fili saboda abubuwa guda uku ahaduha na farko anna fil lafzil akhir ya zo a cikin ɗayan lafazin cewa bal ariyatun mu'adda wato maimakon mazmuna zan dawo maka da ita kamar da yake cikin lafazin hadisin Ali ibn Abi Talib da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da Abu Dawuda da Nasa'i a cikin Al-Kubra da Ibn Hibban ma dukkanin su sun fitar haka nan al-Imam al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri ya tattauna akai a cikin Al-Muhalla a cikin juz'in ta na tara فهذا يبين أن قوله مضمونة المراد به المضمونة بالأداء yana nufin zan na lamunce maka bil ada dawo da kayan wasani ma'a wajhi na biyu annahu lam yas'aluhu an talafiha kaga shi a abin nan safwan bai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da me zai faru idan makaman sun lalace ko sun salwanta wa inna ma sa'alahu hal ta'khudha minni akhadha ghasbin tahulu bayni wa bainahu abin da ya tambaya kawai shine zaka dauki wannan kayan ne zan karba daga hannuna kwace na kun karfi ka shiga tsakanina da kayana fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal akhudhu ariyatan zan karba ne a matsayin aruku addiha ilayka wanda zan dawo maka da kayanka walau kana sa'alahu an talafiha wa qala akhafu an tadhhab da ya tambaye shi yace ina tsoron kada makamai na su salwanta da na saba an ya kula ana baminun laha in talafat da zai ci mishi in sun lalace na maka alƙawarin zan biya a salisu fuska ta uku da ke nuna cewa abin da yafi bayyana shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mushi alƙawarin lalle babu abin da zai faru da kayan shi za a dawo mai da su annahu ja'ala zamana sifatan la laha nafsaha ya sanya zaman din ya zama siffa gare ta wa an walau kana zamana talafin da a ce zaman ne biya ne na in sun lalace la kana zamanu li badliha to da za a biya madadin ta ne falamma waqa'a zamanu ala zati yayin da yace na lamunce maka dawo da su ba dawo da madadin su ba dalla ala annahu zamanu adai yana nufin lamuncewa ne ta fuskar dawo da kayan da yadda suke kike da kike fa'in ƙila idan wani ya ce fafil ƙistar ce an na ba'adar duru'i ba a yaro a cikin ƙistar cewa wasu daga cikin silken sun ɓata fa'arar da alaihin da biyu sallallahu alaihi sallama an yi mana sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ma safwanu tayin cewa to bari a biya ka madadin su faqala ana al-yawma fil islami arqab yace a ai yanzu ai kwadayina ga musulunci ya karu kila sai a ce hal arada alaihi amran wajiban aw amran ja'ilan mustahabban aw la fi'luhu to wannan tayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi sai a ce shin ya mishi tayin ne na wajibi ne ya biya ko ko ja'izi ne mustahabbi abin da yafi dacewa wa huwa min makarimil akhlaqi wa shiyami ya mishi haka ne a matsayin kyawawan dabi'u da halaye wa min mahasin shari'a kuma daga cikin kyawawan ababen da musulunci ya zo da su ma'ana ko da a ce aslan idan ka ar kayan mutum ka ar abun hawansa ko wani abun amfaninsa sai ya lalace ko ya bata za ka dawo mai da shi ne a lalace ko ka zo ka mishi bayanin cewa wannan abun ya bata kuma a shar'ance shi ke da asara shi da ya mallaki abun ba kai ba amma cikin halin kirki da kyautayi da sanin ya kamata irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin na musulunci sai ga ba zai haka kamar da ko yanzu ne idan misali ka da abu hawan mutum sai ka je sai wani abu ya faru ai zaka ga ba kimar ka bane ka dawo da shi a lallace ko in ka rin mota yanzu ne je buga mata in ka ka san mutuncin kanka ba za ka ga mai mota sai ka je ka gyara ko ta ci fambel ko handset ta ci screen ko wani abu makamancin haka ko ka ari abin nan gidan wani mutum za ku yi taro za a yi biki kuka lalata mashi gilasan wunduna da toilet toilet kaga za ku nemi masu gyara ne duk su gyara ba za ku gaya mai ba a sanin ya kamata ko ba za ku ci kwata halar da gashi nan sai dai a haƙuri wallahi ka san yan biki duk sun kakkare gilasai wasu sun karya abin nan abin famfo sai dai a haƙuri tunda mun san kai mawadaci ne ga yawo gobe za ba ku a ko duk da shari'a ta ce asarar shi domin ai dukiyarsa ce dukiyarsa ce ya ba ku dama amfani da ita to abin da ke kanku akan shi ne kun yi amfani ku dawo mai da ita idan wani abu ya faru ba wannan amincin da ke tsakaninku ya lamunta cewa ba sai kun biya ba wannan shine al'asu to amma makarimul akhlaq na musulunci sun hukunta cewa kai kuma za ka yi tunanin bari ka akalla ka yi wani abu da zai nuna ka san ya kamata to wanne ne a ciki yace wakatar zahar sani nabiyin nan makarimul akhlaq a bi annahu arada alayhi kama walau kana wajiban inda dole ne lam ya'rif wa alayhi da ba zai mai tayi ba bal kana yafi lahu bihi da kawai zai zai bashi wa yaqulu yace hadha haqquka yace masa haƙƙin ka ne wannan kama law kana zahibu bi ainihi mawjuda kamar kace dai abin da ya lalace din yana nan yadda yake فإنه لم يكن ليعرض عليه رده أي أي abinda ka ara bai lalace ba bai ai ba za ka mutum ta yi cewa to dawo ma da mashin din ko ko riki ai ka zaka zama da kanshi ko ka ga ban mata da da idan ka karya totin a ce to ya kake gani totin din bari a je a gyara shi ka ga da bambanci ba za ka ari kayan mutum gashi kana gani yana gani ka ce mishi to ko riki ne wannan za a ga kana da san kai sosai ko eh fata ammalu yace ka kula da wannan fasdu malam yace ga wata gaba wa fiha jawazu akri farasi al-adwi marku wa markubahu wa markubihi idza kana dhalika aunan ala qatli wannan gaba tana nuna halaccin a kashe dabba ko abin hawa a kayar da shi a harbi dabba ko abin hawa ko motar yaƙi misali a lalata ta ta abokan gaba idan ya zama a cikin ɓata waɗannan ababen hawan nasu akwai abin da zai taimaka akan kashe abokin gaba akwai abin da zai taimaka akan nasara kama a ƙara aliyu radiyallahu anhu jamala hamil rayatul kufari kamar yadda muka ji sayyidina ali ya ainihin wato kashe wannan raƙumi na wannan kafiri da ke riƙe da tutar kafirai walaysa hadha min ta'dhibil haywanil manhiy anhu wannan baya cikin azabtar da dabbobi wanda shari'a ta hana kamar yadda idan ma ba dabbobi bane idan ababen hawa ne irin namu na zamani bai cikin barnatar da dukiya yana cikin strategy ne na yaki wa fiha har ila yau a cikin wannan gaba akwai afu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amman hamma bi qatli yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ahuwa ga mutumin nan da yayi nufin kashe annabi sallallahu alaihi wasallama walam yu'ajilhu annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaggawa ya masa hukunci ba bal da'alahu ya masa kyakkyawa addu'a wa masaha sadrahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kirjinsa hatta ada har ya koma ka annahu waliyyun hamim kamar wani babban masoyi badadi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ومنها ما ظهر في هذه الغزات من معجزات النبوة وآيات الرسالة sannan akwai ababen da suka bayyana a cikin wannan yaƙi na mu'ujizobi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyi akan annabtarsa min ikhbarihi li shayba bima admara li nafsi fi nafsi kamar yadda ya fada mashi wancan shaybatu me ne ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai na san ka ce kaza ka saka kaza a cikin zuciyarka wa min sabati daga cikin ayoyin kuma akwai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya bai motsa ba bai gudu ba bai tsoro ba yayin da wasu sahabbai da dama suka suka gudu وقد تولى عنه الناس لوكacin da mutane fiye da 12000 sun watsi mun ji cewa wanda suka sawar ba su kai mutum 20 ba ga taron kafirai dubun dubata amma annabi sallallahu alaihi wasallam koge zau bi musa wannan ma aya ce akan annabtasa da ainihin manzancinsa wa huwa yaqulu shi tsayawa kawai yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib wa qad istakbalahu kata'ibul mushrikina a lokacin kuma ba ga rundunonin kafirai sun fuskanto shi suna so su mishi kofar rago amma annabi sallallahu alaihi wasallam koge zobe ba salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa minha isalullahi qabdatuhu allati rama biha ila uyuni a'da'ihi ala al-qu'ud min daga cikin ayoyin kuma na annabta da mu'jizarsa yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin isar da kasan nan da ya diba danka ɗaya da ya ɗiba ya walata Allah ya isar da wannan ƙasar cikin idanun ɗaruruwan daga mutanen da wanda ke kusa da wanda ke nesa kowa kawai sai ji idan shi ya cika da ƙasa wa barakatu fi tilkal qabba da irin albarkar da Allah ya zuba a cikin wannan danki guda na ƙasa hatta mala'at a'yunal qawmi ƙasar nan danki guda ta cika idanun dukkanin waɗannan kafirai ila ila ghairi zalika min mu'jizatihi fiha da dai wasu ainihin sauran ababen lura na mu'jiza a cikin wannan gaba kan zuril mala'ikati lil qitali ma'a da gaske akwai saukar mala'iku da suka sauko suka taya shi yaki hatta ra'ahumul adu jaharatan har muka ji cewa akwai kafiran da suka gansu ido da ido wa ra'ahum ba'dul muslimina wasu musulmi ma sun gansu wa minha daga ciki akwai jawazun tidaril imami bi kasmil ghana'imi islam al-kuffari halaccin shugaba yace a dakata kada a raba ganima a baiwa kafirai dama a ga ko za su zo su musulunta wa dukulahum fi ta'a a ga shin za su dawo su ba Allah fa yurda alaihim ghanaimahum wa sabayhum inda sun yi haka sai mai musu da ganimar su da 'ya'ya da matan su da aka kama da bayi da aka kama a cikin su وفي هذا دليل لمن يقول إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة وبالقسمة wannan dalili ne ga masu cewa ita ganima yaushe take zama mallakar sojojin shine bayan an raba an ba kowa ka san shi la bi mujarrad al-istila'i alaiha ba wai da daman an ci yakin shikenan ganimar ta zama tamu a sai an raba an baka kaman dukiyar ƙasa ne dan kana wakilin wani asusu da dukiyar take ciki bata zama taka ba sai wanda aka diba aka baka aka ce wannan kasan ka ne shi za haramun ne ka je ka diba ka ce ka ɗebi kasanka ko kai da mutanen abin mutanen gidanku ko ƙabilanku ko duk wani abu na gandu in ba yarjejeniya aka yi cewa kowa ya amfana shi a cikin gandun ba ba ka tasarrufi da shi sai an ware an baka na ina fata mun gane wannan kamar ce kun haɗa kuɗi kun yi noma ko kun haɗa kuɗi kun yi wani kasuwanci to ribar da aka ci kana da tarayya kai da kake da jari a ciki ko kana tarayya a cikin wannan mahasulat na gona amma baka da tasarrufi akai sai an raba an baka na idan ba kun sanya wannan a matsayin sharadi cewa to wani kana iya tasarrufi akai ko kuma kowa na iya tasarrufi akai da ka ganima da zaran an ci ta a yaki mallakar musulmai ne fil jumla amma ba mallakan ɗaiɗaiwarsu ba ne da ka ɗaiɗaiwarsu ba su da ‘yanci na tasarrufi akai إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأذن لم يستأذن بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليردها عليه da a ce musulmai sun mallaki wannan dukiya da zarar an ci yakin da annabi ba zai iya jira bai da damar ya ce bari ya jira waɗancan ko za su zo su tuba su musulunta daga nan ya mayar musu da ainihin dukiyarsu sallallahu alaihi wasallam wa ala hadha falau mata ahadu min al-ghanimina qabla al-qisma idan da wani zai mutu cikin sojojin kafin araba an yi yakin da shi ya tsira kuma bai yi shahada ba to amma kila yana da rauni ko kuma sai ajalin shi ya zo kafin araba aw ihrazaha ko kuma ya mutu kafin ya yi hauli kafin ya anshi nashi rabon bidarin islam a gidan musulmai rudda nasibuhu ala baqiyatil ghanimina duna warasati wannan abin da yake raban shi koda an raba amma bai riga ya karba ba za a mayar da sauran musulmai za a mayar cikin gandu ne ba za a ba magadan shi domin dama yanzu wanda ya mutu a gun yaki dama shi yayi shahada to ai shi bai da bukatar ganima ya ya wuce wajen shi to wanda kuma misali ya saura shi yake da ganima ko amma sai ya rasu kafin a raba wannan abin da ba a raba an bashi ba babin mulkin shi a ciki ga masu ganin cewa ganimar tana zama mulkin ka ne idan an raba an ba zaka inda zai rasu kafin a raba ko kuma an raba bai karɓi nashi ba har ya rasu ba zai kuma cikin dukiyar musulmai walau ma ta bada alƙasmati fasahamuhu a lau ma ta kabla wa hadha madhhabu abi hanifa wannan shi ne madhhabu abu hanifa لو مات قبل الاستيلاء استيلاء استيلاء لم يكن لورثه شيء idan ya ainihin wato mutu kafin a mallaki ganima to bai da komai walau ma ta bada kisma fa samuhu li warasati wannan maza musu suka ce idan an riga an raba ko da bai karba ba an raba an ce ga nawa ne sai kuma ajali ya zo to wannan za a bai wa magadan shi فصل وهذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفة قلوبهم هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga ibara kuma dari da kukiya 40 yana baiwa wadancan mu'allafatu qulubum yana baiwa quraishawa shin ya diba ne daga asalin ganimar ko daga khumusi wanda Allah ya bashi dama ya tasarrufi a cikin shi aw min khumsil khumusi ko kuma daga ɗaya bisa biyar ɗin khumsu maganganun suna nan a cikin al-minhaj na Imam Nawawi da kuma littafin mudawwara cikin mujalladi na juz'i na uku fa qala ash-shafi'i wa malik al-imam shafi'i da malik suka ce huwa min khumsil khums daga ɗaya bisa biyar ɗin khumsi ne wa huwa sahabu alladhi ja'alahu Allah lahu min al-khums shine nashi rabar nashi kasar cewa dama za a cire ɗaya bisa biyar na ganimar gabaki ɗaya to a cikin ɗaya bisa biyar ɗin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sake raba shi gida biyar sai ya ɗauki kashi ɗaya ya yi hidimar iyalansa da shi sauran kuma yakan yi abin da ya dace na maslaha musulmai waɗannan sauran kashi huɗu bisa biyar ɗin kuma shine yas'aluka 'anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul ko to annabi sallallahu alaihi wasallam zai sarrafa zai sarrafa ta yadda ya so ya ba marayu da talakawa da masu zuwa neman za su yi kafara da da duk wani wanda yake da wata bukata a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake sarrafa masalih na musulmai kenan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka daga cikin nashi kasan ne ya bayar wa huwa ghayru as-safi wa ghayru ma yusibuhu min al-maghnam ba ya ba su daga cikin akwai as-safi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yancin ya zabi wani abu ya bai wa wani kafin araba yana da yancin ya ka in wani ya ga wani abu yana so ya roƙa ko kuma haka nan kawai danganin dacewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya bashi kuma wa ghayru ma yusibuhu min al-maghnam ba kuma abin da mutum ya samu na salaf bake da yana nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasta'din lil ghanimina fi tilka al atiya kuma nabi sallallahu alaihi wasallam bai ba masu yaki dama su fashi komai a cikin wannan ganima ba walau kana al ata'u min asl al ganima las bi nemi izinin su ba bai nemi izinin su dan ya bayar ba walau kana al ata'u min asl al ganima las ta'azanahum لأنهم ملكوها بحوضها والاستيلاء عليها da a ce ya ɗiba ne daga asalin abin da suke da mulki a kansa to da ba zai ɗiba ya bayar ba sai ya nemi izinin su ya ce jama'a annabi ku ba ni dama a ɗebi ganiman nan ba wa mu'allafa kulubum abin da na ga ya dace domin duke ku ce annabi bai haka ba saboda ba ta riga ta zama abin da ya ɗiba baya cikin nasu kasan wa isa min aslil khums da a ce ba daga khumsun bane li'annahu maqsumun ala khamsati فإذا فهو إذا فهو إذا من خمس من خمس الخمس ذاك kenan ya ɗiba ne daga ɗaya bisa biyar ɗin kumusi wanda shine nashi kasa ma'ana duk abin da ya rabar din nan ya rabar ne a cikin nashi ba a cikin na kowa ba wa kan nasal imam ahmad ala anna nafala yakunu min arba'ati akhmasil ganima imam ahmad ibn hanbal ya faɗi karara kamar yadda yake cikin masail riwayar salih da riwayar abdullahi cewa wannan ƙari da annabi sallallahu alaihi wasallam zai baiwa wani fiye da ganimar da ya kamata ya samu ya kamata ne a raba shi komanda ya bada shi daga hudu bisa biyar ɗin ganima a cikin hudu bisa biyar ɗin wato wanda ake da tarayya a cikinsa wa hadha al-ata'u huwa min an-nafl wannan kuma daga ƙari ne wato kari akan asalin abin da ya kamata mutum ya samu na falan nabi sallallahu alaihi wasallam bihi usal kaba'iri wal asha'iri da ya ta'allafu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara ma shugabannin kabilu da shugabannin dangi dangi dan ya ja hankalin su zuwa ga musulunci wa qaumahum da su da jama'a su alal islam kowanne a cikin su in suka ga an ba shugaban su wannan dukiya sai su kara kanyo wajen yin musulunci فهو أولى بالجواز من تمثيل الثلث ثلث بعد الخمس wannan shi yafi dacewa da ya halarta fiye da bayar da ƙarin ƙari a cikin sulusi bayan khumusi war rubu'i ba'dahu da kuma bayan rubu'i kamar yadda yake a cikin wata sariya ta gabata Nabi sallallahu alaihi wasallama ya tura da wata sariya da suka dawo ya ba su ɗaya bisa uku kuma ya ƙara musu tare da sauran mun karanta ba lima fihi min taqwatil islami wa shawkatihi wa ali domin a cikin wannan abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai wa waɗannan manyan shugabannin kabilu dukiya mai yawa haka akwai ƙara ƙarfin musulunci da ƙarfin musulmai wastijlabu aduwihi ilayhi da kuma jawo hankalin abokan gaba su zuwa ga su musulunta haka za wa qasawa kama qala ba'du haƙula illadina na farahu kuma haka ɗin ya faru nabi sallallahu alaihi wasallama ya ci nasarar wannan hikima da yayi kamar da ɗaya daga cikin su yake faɗa yace laqad a'tani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa inni la abghadu al-khalqi wa innahu la abghadu al-khalqi ilayya yace annabi bai gushi ba yana bani san da yake bani da na fakin shi fiye da kowa fa ma zala yuqini wallahi bai gushi ba yana bani hatta innahu la ahab la ahabbul khalqi ilayya sai da na fi kaunar shi fiye da kowa me wannan magana shine ji wancan safwanu dan umayya din da aka ari makamai a gunsa kuma da muslim ya ruwaito a cikin wani hadisi da ke cikin sayin muslim a cikin kisan wannan yaƙi da da ke isnadin hadisin ya zo ne mursali ibn shahabin ne ke cewa haddasani sa'id ibn al-musayyib sai da musayyib ya bani labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi ya kwashi ganima ya ba wani ya ba wani har wani ya ce kaza amma dai tabbatacciyar magana ce insha Allah yana cikin sayin muslim fa ma zannuka bi ata'in qawwal islam wa ahla to me kake tsammani da kyauta irin wannan wadda ta karfafa musulunci da musulmai wa azallal kufra wa hibba kuma ta ta ainihin kaskantar da kafirci da kungiyar kafirai wastajlaba bihi qulubar ru'usil qaba'i kyauta wadda aka ja hankalin shugabannin kabilu da ita wal asha'ir alladhina idza ghadibu ghadiba li ghadabihim atba'u waɗannan shugabanni wanda in sun yi fushi duk mabiyansu za su bi su akan wannan fushin wa idza rabu radu li ridahu idan kuma suka yarda da abu a bisa hamiya irin ta larabawa to duk al'umma su za su yarda da su duk shugaban su idan ya ce ya yarda da abu za su in ya ki ba za su ba mun ji a baya wancan abin nan duraid ibn simma shawarar da aka yi game da yakin bai yarda ba amma haka yazo saboda wannan ita ce tarbiyyar su yana waka yana cewa wahal ana illa min gaziyata in ga wata gawaitu wa in tarshid qadiyatu arshid yace aini ɗaya daga cikin dangin kabila ta ne idan sun shiga layi mai kyau ina tare da su in sun bata ma zan bi su akan bata laraba suna da wannan karfin yakinin game da shugabannin su cewa suna bin su a makanci ba sa saba musu fa idza aslama haulai zaka waɗannan jagorori dan suka shiga musulunci lam yatakhallaf anhum ahadun min qawmihi babu wanda zai iya shiga cikin mutanensu falillahi ma a'azama mawqi'a hadal aba don Allah duba ka gani ka duba ka ga girman matsayin wannan kyauta kyauta ce da aka yi don maslahan musulunci wa ma ajdahu wa anfa'ahu lil islami wa ahli kuma babu abin da ya kai wannan kyauta dacewa da inda aka yi ta ba abin da ya kai ta kuma amfanar da musulmai da addinin musulunci su annabi sallallahu alaihi wasallam bayani ne dan san kai bayani ne dan amfanin musulman gaba daya wa ma'lumun anna al-anfal lillahi wa li rasulih yaqsimuha rasuluhu haythu amarahu la yata'adda al-amr mun sani cewa ita al-anfal wato ganima wanda ake bayarwa a ƙara to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi daman ya raba ta yadda Allah ya umarce shi baya tsallake haka فلو وضع الغنائم بأثرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة عند ذكر wannan tarin ganima ta Hunain Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga maslaha ya raba ta ga waɗannan ainihin mu'allafat qulubuhum gabaki daya ya raba ta lama kharaja anil hikmati wal maslahati wal adl da wannan hukuncin nashi ba zai fita daga cikin hikima da maslaha da adalci walama aniyat absaru dhil waisira التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة yace walamma an yat absaru dil qaisara shugaban yan kalakatin duk duniya na da da na yanzu gaba daya shine wannan ainihin wato dil qaisara at-tamimi wanda shi na nabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin shi daga tsatsan shi ma'ana daga irin aqidarsa za a fitar da duk masu masu ainihin fito na fito da da addinin musulunci masu kafirta musulmai masu fito na fito da al'umma wa adradihi shi da irinsa suka makance an an an hadhihi almaslaha daga wannan maslaha wal hikma qala lahu qa'iluhu sai wani cikin su mai muguwar magana sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ibidil fa innaka lam ta'ad a hunan akai wannan ya manzo Allah ayi adalci wannan ba adalci bane wa qala mushbihu wani kwatan kwacin shi kuma yaje gefe yana gulma yace inna hadhihi la qismatu ma urida biha wajhul lahi yace ya rantsi da Allah wannan raban da aka yi ba dan Allah aka yi ba dole labarin sa cikin Bukhari da Muslim a malamai sun sun yi abin nan wato zabari sun gano waye mai wannan magana waccan ta farkon da ita ce magana zulkoyi sa shi saboda tsabar rashin ta ido ido da ido ya gaya wa ma'aiki wannan magana sallallahu alaihi wasallam shi kuma wancan ɗayan ko dai Mut'ab ibn Ushayr wanda dama kamar da ibn hajar ya kawo a cikin al-isaba shi ana lissafa shi a cikin munafikai ne ko shi ko turqus ibn zuhair shi ma haka duka su san makan mutanen madina ne cikin kabilar aus amma jibinta su zuwa ga shugaban munafikai ne shine ubay dan sul to shine ya koma gefe yana cewa wannan rabon ba adalci a ciki sai Abdullahi dan Mas'ud ya ji shi yace na rantsi da Allah sai na ga manzo Allah abin da ka faɗa ya tafi ya je maza ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari ya kawo riwaya ya fita da ita a babu babu sabri alal adha fi da'wati ila Allah babu da ke bayani akan hakuri da cutar wanda za a yi maka a wajen a wajen kira zuwa ga Allah da kuma babun da ke bayani akan halaccin in ka zo ka tarar da mutane suna zaune sun mutu su uku ka ja daya ka je kai sirri da shi shi Bukhari a fikihun da ya dinga fitarwa kenan wannan ma ba za ka taba tsammani ba so da nakar da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wasu cikin iyalan gidan shi Ibn Mas'ud ya ce ya manzo Allah ina da magana da kai ya ja shi gefe yace kaji kaji abin da wane ya faɗa aka ce abin ya bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai sosai har yace illam a'dil faman ya'dil ala wajhi idan ni da Allah ya aiko ban yi adalci ba to a duniyar nan waye ko zai adalci annabi sallallahu alaihi wasallama bai ji dadin wannan mugun magana da wannan mutumi da ake zargi da munafurci ya faɗa waɗannan sun makance daga hikimar da ke ciki shi za su ka ce ba adalci ba shi yasa yana da kyau mutane mu iya bakin mu wajen yanke hukunci akan abin da baka sani ba har yanzu ga mutane sa da wannan gangancin da mutum ya ga abu bai san kanshi ba sai ya ce ai wannan ba adalci ba ko wannan ba gaskiya ba ne ko ya ce an zalunci an yi zalunci ko an ci amana ko an saci kudin gwamnati ko an yi son zuciya ko ya ce a ji tsoron Allah dai ana mu shugabanni irin wannan kuma kai baka san sirrin abin ba kawai abin da ka gani a surface ko kuma wani labarin mahala fake ne ya zo gare ka to gara kai shiru ya fiye ma in kai shiru baka dauka baka dauki alhakin kowa ba tunda magana ta kuma ba ta da wani ma'ana ba kuma za ta gyara ba ina nufin akan ababen da za ka ga shugabanni sun hukunta sawun shugabanni ne na addini malamai ko limamai ko shugabanni na siyasa ko masu faɗa aji muna da saurin yanke hukunci mu ce zalunci ne ba adalci ba ne son zuciya ne cin amana ne sata kuɗin gwamnati ne duk muna da saurin yanke wannan hukunce hukunci wanda kuma hukunce hukunce ne da suke da ainihin wato suke da consequences da yawa ku gara kai shiru kawai tunda baka sani ba ka san sirrin abu ba yi wanda yake hukunce hukunce ne yana da uzurorin shi yana da dalilansa ko da kuskure yayi to dai yana da dalili in kuma da za a baka dama ka ji bayanan sai ka gashi ashe ba baka fahimta ba shi yasa bawo shi gaskiya da ke cewa na zaune gurin kukuwa daga cikin jarabawa da Allah yake wa mutane jama'a shine duk wanda ya tsaida bakinsa akan sukar wani akan musamman shugabanci ko limanci ne to da duk ka zama limamin sai ka gaza shi ko ka zama gwamna ko ka zama shugaban kasa ko ka zama ciyaman na kwamitin abin nan wa'azi ko ciyaman na kwamitin marayu wanda suke yi da babu abin da kake yin banda cewa ba su iya ba ba su dace ba macuta ne ba haka ake yi ba wurin da Allah ya zarce ka da wannan shugabancin a aikace za ka gani ka gwada duk misalin za ka gwada ko da ka fi shi nagarta ɗaya da ɗaya to sai ka ga sai Allah ya fi taimakon shi fiye da saboda wannan Allah bai tsara cikin sunan rayuwa ta zama hanyar gyaran laifukan shugabanni ba Allah bai tsara ba mu kala da ke jama'a wai kokarin mu dinga attacking din duk abin da wani na gaba da mu yayi mu ce bai iya ba ba haka bane Allah bai tsara cikin sunnar gyara islah ta zama hanyar gyara ba har da can mutane muna ganin kamar in mun ya kaza a gyara ka kalla da kyau ku gani daga shekara talatin zuwa yanzu a Najeriya nan duk wani decision da wani shugaba ya dauka sai an soke shi ko a kowane decision da dauka ce duka an yi ittifaki babu amma kuma yana gyaruwa ko da kuskure ne haka za a tafi a kuskuren ko kuma in daidai ne haka za a tafi a gane daidai ne ko kuma ko kuma abun koda daidai ne saboda bakin zance da aka yi kai da batanci da la'anta sai Allah ya zare albarka da kici kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam dabba ce aka tsine mata game da kici sai muslim yace a fitar da ita daga cikin sansanin mu la tusahibna naqatun mal'una ce ba ta shiga cikin tawagan mu ba ka ta zamanin tsiya to mu ko mun saba yanzu duk abin da aka bada sai mun yi ilwa sai mun ce ba haka ba sai mun yi Allah ya sa to ko abin alheri ne sai kuka bai alheri ko abin alheri ki ba ka ga mace yarinya idan tana so ta auri wani ko da a ce in an kalli abin objectively mutum ne da ya dace a aure mutumin kirki amma sai zama da danginta da dangin shi duk ba sa so ana ta Allah wadare ba a so auren nan babu babu inda zai ci zai wuya bata dawo tana da dama saboda wannan tsinuwar da wannan la'antar da wannan numfarcin zai tasiri ma auren haka wani kasuwanci ne wani yake so ya fara duk al'umma na kusa da shi ba sa so ko wata harka yake so ya shiga ko takarar siyasa ya zama duk mutane kamar su goyi bayan ka suna ta Allah wadarai za ga abin ba zai albarka ba to haka duk waɗannan abubuwan suke zama musaba da faɗan kamar da annabi ya faɗa falyakul khairan aw yasut duk abin da kaji ubai ka faɗa alkhairi yi addu'a kirki yi fatan alkhairi amma muna ta zato da faɗan muguwan magana babu shakka yana zare albarka da ke cikin duk wani abu Allah ya tsare to waɗannan mutane suka faɗi wannan muguwar magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa fi dalika kullihi a'dalul adilina afon nayi tsallake ko yace wala wala amrullahi inna haula'i min ajhalil khalqi bi rasuli malam yace na rantsi da Allah waɗannan mutane su hurkusu su mutu abu dan ushayru su zurku waisira sun fi kowa jahiltan waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatihi bi rabbi sun fi kowa rashin sanin irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ubangijinsa wa ta'atihi lahu sun fi kowa rashin sanin irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da'a ga ubangijinsa wa tamami adlihi kuma sun fi kowa jahiltan cikar adalcin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ifa'ihi lillahi da kuma yadda Allah yake da annabi yake barwa dan Allah wa man'ihi lillahi da kuma yake hanawa dan Allah duk basu san wannan walillahi subhanahu an yaqsima al-ghanaima kama yuhibbu Allah subhanahu wataala ya bashi dama in ya so da izinin Allah ya raba ganimar diyar da yake wa anna lahu wa lahu an yamna ahl ghanimin Allah in ya ga dama zai iya ba annabi doka ko ya aiko da sako cewa kar a ba kowa jumlatan gaba daya kama mana'ahu ghanaima makka kamar yadda ba a ba kowa ko bandala ba a makka mun ji a baya وقد أوجقوا في عليها بخيلهم وركابهم فيقول سنشك مكة كارفي سنشي دريك ولو أن يسلط عليها نارا من السماء تأكلها إذن الله يسو ذي يأكود وطا تزود السماء تشيني غنيمة غباء kamar yadda muka ji a baya hadisin Abu Huraira da ke cikin Bukhari da Muslim bayani akan yadda Allah yake ma al'ummomi adashi sun yi jihadi wa huwa fi zalika kullihi a'dalul adimin idan Allah yayi haka ya kone dukiyar ko ya hana a ba kowa ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam a mayarwa da masu dukiyar dukiyarsu to Allah ya fi kowa adalci wa ahkamul hakimina Allah ya fi kowa hukunci na hikima cikin masu hukunci wa ma fa'ala ma fa'alahu min dalika abaka kuma wannan abin da Allah ya yi kowanne ne ma yayi ba wasa bane ba shirme bane wala qaddara husulan ko ba kaddarawa ne wanda babu hikima ba bal huwa ainul maslaha shine tsantsar abin da ya dace wal hikima shine tsantsar aiki na hikima wal adl shine tsantsar aje komai inda yake war rahma kuma tsantsar tausayi daga Allah subhanahu wataala masdaruhu kamalu ilmi mabubbugan wannan maslaha da hukunci na adalci da ainihin rahama yana bubbuga ne daga cikin ilimin Allah wa izzatihi da buwayar Allah wa hikmatihi da hikimar Allah wa rahmatihi da tausayin Allah ga bayinsa ولقد أتم نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسول صلى الله عليه وسلم kamar yadda muka ji Allah ya cika wa ainihin ansaru ni'imar da ya musu kuma ba kuɗi ya ba su me ya ba su ya koma musu garin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya qurunahu ila diyari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin jagorance su zuwa garuruwan su wa arda man lam ya'rif qadar hadhihi an-ni'ma bishati wal ba'ir su kuma sauran wanda ba su san alƙadarin wannan ni'imar da Allah ya wa ansaru ba sai aka ba su a madadinta abinda suka san alkadarinsa awaki da raƙuma kama yi ƙuɗi sabira ma yunasibu aqlahu wa ma'rifatu kamar yadda ake bai wa yaro abinda ya dace da iliminsa da saninsa in yaro ga gunka ka bashi sweet shikenan yana ta murna ya ta girmama ka har abada sweet din naira biyar ya isa ko wa yutil aqilan labiba ma yunasibu mutum da gunka babba ba ka bashi sweet na na ainihin wato naira biyar ba sai ka duba ustazi ne ka bashi kyautar qur'ani da aswaki da abinda zaka iya in wani dan gayu ne ka bashi wani turare ba haka bane in wata ustazi ya ce ka ba ta niqabi kowa zaka duba abin da ya dace da shi ne ka bashi yace wa hadha fadlu wannan falala Allah ce wa laysa huwa subhanahu tahta hajri ahadin min khalqi Allah subhanahu wa ta'ala baya karkashin wato Microsoft baya karkashin microscope na wani mutum wato ba wani mutum da yake da ma'aunin da zai dinga auna cewa ga abin da Allah yayi ma'aunin shi ne za a gane fa yujibuna alaihi bi qawlihi su ce wajibi ne Allah ya kaza wa yuharrimuna ko su haramta wa Allah kaza mutajila ne kawai suke yin wannan saboda gangancin su wa rasuluhu munaqqidun li amri kuma shi manzon ne zartar da hukuncin Allah babu wani da yake ce kaza da Allah yake yi shine yake da ma'aunin me ya adalci me ba adalci irin yadda mutane suke shi shigi ga al'amarin Allah Allah ya yanke hukunci sai a da dai kaza ne a ai ai bai kamata a yi kaza ba kaza bai dace ba kuka kalle yadda yanzu duniya ta karkata zuwa ga bayani da mazhabobi na 'yan feminism da 'yan kaza da makamantansu shiga gaban Allah ne da ƙoƙarin yi wa hukuncin Allah karanci fa in kila falau da aka hajjatul imam fi waqtin min al-awqati ila misli hadha ma adui in wani yace to banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran shugabanni da halifofi da da salatin na musulmai ko a cikin su akwai wanda a wani lokaci cikin zamunna shi ba wahayi ake masa ba amma ya ga maslahar bari yayi haka ga wasu hal ya sugu lahu zalika ko yana da yancin ya irin waɗannan abubuwan kila sai a ce mai wannan tambaya al-imamu na'ibun anil muslimin shi shugaba yana wakiltar musulmai ne yana madadin su ne ya tasarrafu li masalihi duk abin da zai yi zai abin da zai amfane su wa qiyamid din kuma zai yi abin da zai daga addini ne fa in ta ayyana zalika liddafi anil islam idan yaga cewa hakan ya dace hakan ya cancanta hakan dole ne dan kare musulunci wadzabbi an hawzatihi dan kare iyakan musulunci wastijladu usi a adai dan kuma a jawo hankalin jagororin makiya musulunci su dawo cikin musulunci li ya'mana muslimuna sharrahu dan musulmai su amuntu daga sharrin kafirancin saza lahu zalim in ya ga dacewa haka zai iya shi sa shi shugaba zai shawara da ulul halli wal aqal da manyan masana manyan masu experience akan harkar jagoranci da alakar ƙasa da ƙasa da ilimin addini ya shawara da su abinda suka ba shawara ya ga ya dace sai bal ta'ayyana alai yace kai dole ne ma yi haka wa hali tujawuz shari'a ghayra zalika gaira haza kana ganin musulunci zai halatta wani abu wanda ba wannan ba fa inna huwa in kana fil harmani mafsada ko da a cikin hana sojojin akwai wata barna fal mafsadatu al mutawaqqa'a min fawati ta'alifi hadha al adwi a'la abinda ake tsoron a samu na mafsada cewa in ba a ba waɗannan manyan kafirai ba za su haifar da musulunci matsala to wannan wannan fitinar ta fi girma fiye da abinda aka yi na hana waɗancan ansaru rabon da suke tsammani a basu inda kamar da annabi ya ce na bakku da musulunci ku na kyale ku da imanin ku na san zai guiding din ku right amma su kuma waɗannan dama suna ɗan shike to bari a basu abin da zai raba su da wannan shike din su kafu su tabbatu kuma bin shari'ati ala dafi a'la al-mafsadatayn bi ihtimali adnahu dama kuma shari'a ta gini ne akan tunkuɗe barna mafi girma cikin barna guda biyu ta hanyar jure ta ƙasa da su idan ga wasu ɓarna guda biyu sai a duba wacce ce mafi girma sai a tunkuɗe ta a jure ɗaya shi ne abin da kake in ka sha magani rashin lafiya ɓarna ce shan magani mai ɗaci shi ma baya maka daɗi to amma ya fi sauƙi a kan rashin lafiya za ka je ka haƙura ka jure ka sha magani ka jure a yi maka allura ka jure a yi maka tiyata duk dan a raba ka da cuta shine ihtimalu adnal mafsadataini bi abin nan bi dafi a alahu wa tahtili akmal al maslahataini bi tafwiti adnahum sannan kuma idan ga wasu maslahohi guda biyu to za a yi kokarin a samar da mafi girma ko da za a yi asarar karama bal bina'u masalih ad-din wa dunya wa din ala hadain al-aslayn gaba ɗaya ana gina maslaha addini da rayuwa ne akan ainihin waɗannan tuwasa guda biyu sune wanne tushen ainihin wato abin nan dafu a'azamul mafsadatayn da ihtimali adnahu da kuma ainihin wato tahsilu akmalul maslahatayn bi taqwiti adnahu idan ga maslahohi guda biyu abu guda biyu da su yi amfani amma ɗaya za a samu a yi asarar ɗaya to sai a nemi mafi girman a yi asarar mafi karanci shi ne kamar misali a ce da uwa da ɗa da ke cikinta dole ɗaya za a yi asara to za a fifita abin nan wato tseratar da uwar a kan ɗan da ke cikinta domin a cikin tsiratar da ita akwai tsiratar da wanda zai amfani sauran ƴaƴan ko mun gani akan akan akan wancan likitoci suka duba suka wanne ne rayuwar shi ta fi zama abin nan wanda rayuwar shi take da tabbas shine ita ce uwa wancan kuma babu tabbas haka dai ga sunan dai ka'idoji da dama da musulunci kawo kana so ga tafsilat akan sai ka koma a alamul waqi na shi kai ko littafin abin nan ɗayan malamin shine muwafaqat za ka ga bayanai akan haka kudin tafi na usul fiqi suna magana akan waɗannan masalih da mafati da da yadda ake auna su kuma su waye suke aunawa su ne malamai masana su suke gane kaza shi yafi dacewa kaza shi ya kamata da sauransu za mu saurara ana insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a sabon fasli a gobe kenan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله